الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata a biyar ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya watan musulunci kuma yau ashirin da ɗaya ga watan jimadal ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai da biyu afwan da biyu za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin al-mutaqaddis sahih wallafar babban malami ash-shaykh Abdulsalam ibn Birjis Alu Abdul Karim Allah ya ji kamalan da rahamarsa yan uwa idan ba manta ba a je mun fara bayani ne game da sabon babi da muka shiga na al-mutaqaddis sahih fil iman wanda malam ya mana bayani menene hakikanin imani wanda ya ce imani yana kunshe da abubuwa guda uku na farko shine ƙudurcewa a cikin zuciya furtawa da harshe da kuma aikatawa da gabbai mala ya ce kowane ɗaya daga cikin guda ukun nan ɗaya baya wadatar da ɗaya dole sai ka haɗa guda ukun a tare sannan imanin mutum yake tabbata ya mutum musulmi cikakke abu na biyu da mala ya tattauna a kansa shine shi wannan imanin da muke bayani a kansa yakan iya daɗuwa kamar yadda kuma wasu dalilai sukan jawo masa ya ragu imani yana daɗuwa yana raguwa muka yi bayani akan aƙidar aƙidar murji'a waɗanda suke da saɓanin abin da muka tabbatar ko abin da alƙur'ani da hadisi suka tabbatar na cewa imani yana daɗuwa yana raguwa shi sa malam ya kawo mana ayoyi da dama domin ya tabbatar da wannan aƙida wacce Allah madaukakin sarki ya tabbatar a cikin littafin sa Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bayyana ta a cikin sunnar sa mai girma mun tsaya ne a daidai inda malam ya gama kawo mana ayoyi yanzu kuma zai kawo mana wasu hadisai guda biyu waɗanda su ma suna bayani ne game da tabbatar da cewa imani fa yana da duwa kamar yadda kuma idan aka yi rashin sa'a sai ya rabu malam ya ce fi sahihain min hadith ibn umar radiyallahu anhuma ya zo a cikin bukhari da muslim min hadith ibn umar daga hadisi abdullahi dan umar radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yarda da shi da mahaifinsa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam hakika manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa'adhan nisaa yayi wa mata wa'azi wa qala lahunna yace da su ma ra'aytu min naqisati aqlin wa dinin banga wasu masu tawayayyen addini da kuma tawayayyen hankali ba azhaba lillubbir rajuli waɗanda suke tafiyar da hankalin mai hankali daga cikin mutane alhazimi wanda yake tabbatacce mai kiyaye al'amarinsa ba ma ga magarba min ihdakunna sama da ɗayanku ba banga wanda yake tafiyar da hankalin mutum mai hankali ba mutum mai hankalin ma wanda yake tsayayye mai lura da kai koman al'amura ya kasance hankalinsa bai mai amfani ba a lokacin da kuka yi masa wata kisisina ko kissa sama da kuma kuma ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mata yake ga wannan magana to wannan hadisi yan uwa yana cikin bukhari kamar yadda malam ya gaya mana kamar yadda yana cikin muslim da wasu daga cikin littattafan hadisi yadda hadisin yake shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bayan ya gama sallar idi sallar idi karama ko babba kamar yadda ya zo a cikin hadisin kamar yadda ya zo a cikin rawar bukhari cewa marawacin hadisin ya yi shakka ko dai kasance idul adha ko idul fitr ko dai karamar sallah ko ba sallah ba a tantance ba amma dai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bayan ya gama ɗaya daga cikin salloli na idi sai ya tashi yi wa maza wa'azi ya tsoratar da su Allah ya faɗakar da su sannan sai ya gangara kuma sai ya tabi wajen mata sai ya ƙarasa sahun mata su ma saboda haka sai musu addu'a ya musu wa'azi ya faɗakar da su ya umarce su da yin sadaka a cikin abin da ya gaya musu ya ce uritu kunna akthar ahlin nari yace an nuna mun ku mata naga ku ne mafiya yawan waɗanda suke kasancewa a cikin wuta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da gaya masa haka to kakulna sai matan suka ce lima ya rasulullah ya rasulullah me yasa mu mata mu ne mafiya yawan an wuta sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya musu wasu dalilai guda biyu wasu hadisan kuma su canza ɗaya su kawo ɗaya a wannan ruwayar da muke karantawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce tukfirna la'ana wa takfurna al'ashira yace musu saboda kuna yawan la'anta shine dalilin na farko da yasa mata suka fi kasancewa a wuta yawan tsinuwa da la'anta da zagi da yaro ya abu sai a ce Allah wa daranka Allah ya la'ance ka Allah ya ɗebe maka albarka a ɗora masa ashar a kutuntuma masa ashar da sauransu to wannan abin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa mata suke kasancewa a wuta me yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya musu ya fito musu da dalilin dan su guje shi ya kasance su waɗanda suka ji da wanda sakon ya je musu wancan yawan da mata suke da shi a wata su ba sa cikin wanda su kasance a cikin wancan yawan sai ya kasance su suna aljanna kenan insha Allah ta'ala saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bayyana musu raga dalili shine yawan la'anta saboda haka iyayenmu mata kun ga maimakon a rika yawan la'antan yaro ko a tsine masa albarka da ya abu a ce kai amma wannan wani Allah wa daranka Allah ya ma kaza da sauransu me zai hana a rika canza lafazan da lafaza masu kyau kamar Allah ya shirye ka kai amma wani Allah ya shirye ka sannan sai a gaya masa abin da za a gaya masa to wannan shine abin da zai fi saboda yanzu galibi saboda yadda yara suka saba da tsinuwa da ɗura-ɗuran ashar wasu yaran zaka ga tun suna shekara biyu lokacin da suke buɗe baki za su koyi magana sai kaga sun koyi magana da ɗura ashar ɗura ashar shi ne abin da yake fara buɗe harshen su fara magana da shi me yasa saboda shi ne abin da iyayensu suke wallahi galibi yara suna koyon ashar ne daga wajen iyayensu ko dai wajen babarsa ko wajen babansa saboda idan za a yi masa magana shi kansa abin da ake fara masa shi dan kaza kaza sai a ɗura masa ashar in za a yi masa fara to kaga ta za a yi wannan yaron ya taso ka ce masa ashar babu kyau yadda da kai bayan mafiya mahimmancin mutane a wajensa a duniya gaba ɗaya kaf a lokacin su ne iyayensa su kuma ya ga suna wannan abu to shi sa da wahala to saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce wa takfurna al'ashira abu na biyu kuma da mata suke yi annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce suna butulcewa miji nan a takfir ba kafirci ne na fita daga musulunci ba da ma'ana butulci suna butulce wa miji a wata ruwayar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fito fili ya bayyana cewa ga abin da yake nufi da butulce ce lau ahsanta ila ihdahunna dahara thumma ra'at minka shay'an laqalat ma ra'aytu minka khairan qat annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce da zaka kyautata wa mace tsawon zamani duk wani abin alkhairi ka ne mata duk abin da take bukata na rayuwa ka yi mata shi ka ɗauke mata shi amma lokaci guda ko rana ɗaya sai ta ga wani abu na rashin kyau ko rashin so a wajenka wani abu ɗan haɗa ku ya kasance allah maɗaukin sarki ya ɗan jarrabe ka da ɗan rashi sai ta nemi wani abu a ƙi mata ko shi kenan sai ta tashi sai ta ce tun da kake ma me ka taɓa yi sai ta ce ma ra'aitu minka khairan qat ban taɓa ganin wani alkhairi a tare da kai ba abin da ka taɓa yi haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa to kaga wannan shi ma ya faɗa domin me domin mata su guji irin wannan ɗabi'a domin tana kai su mutum namiji ya sha wahala ya yi duk abin da zai dan ya je ya nemo abin da za a rufa gida asiri kullum aikin sa kenan kullum fafutuka sa kenan in kaga mutum ya zauna yayi tagumi to tunani yake ina zai je ya fita ya samu abin da za a zo gida a lallaba a yi rufa juna asiri in ka gan shi yana yawo wani har duka yake zuwa ya ci akan ya je samu abin da za a rufa juna a ciki to amma sai ka ga da abu ya tashi sai a ce dama ya larura ce ta sani aure ka dama ni ba ajin ka bace dama ai kaza bai ka taɓa min wannan wannan kalmar iyaye mata ce Allah madaukakin sarki ya ba su hakuri amma dai kalmar iyaye mata ce wannan ce me ka taba mu to ƴan uwa mata wannan ɗaya ne daga cikin abin da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce fadawa miji irin wannan abu ne da yake sababin shiga wuta Allah ya tsare to kun ga da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fito da shi ne domin me su ji su guje shi kan su kasance daga cikin ƴan wutanci wata ruwaya kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta yace suna yawan suna yawan kai ƙara yawan kai ƙara da an yi abu abin da bai kai kawo ba sai a kai ƙara wanda ya kamata a kai wa ƙarar da wanda bai kamata ba sai a je a kai masa da abu ya haɗa su da mazajen su to da an je gidan biki sai a baje kola wannan ta faɗi nata wannan ta kawo nata wannan ta bada kissan nata kowanne kowace tana tona wa mijinta asiri abin da ya faru daga ita sai mijinta babu wanda ya sani sai ta ɗauko shi ta baje shi a duniya to shi ma wannan Allah madaukakin sarki baya san sa baya kaunarsa kuma yana ɗaya daga cikin abin da yake kai mata wuta sai a guje shi idan aka abu tsakanin namiji da mace a gida sai a yi shi a gama a yi wa juna afo a cigaba da rayuwa haka Allah madaukakin sarki ya kaddara ba wuce ya ce da harshe da haƙuri ma ana samun saɓani ba haka ba kowa da kowa ana samun saɓani babu wanda kai suka ce duk wanda kake da shi a duniya ka ce baka taba samun sama'i da shi wannan da wahala da wahala amma me ake hakuri ake ni kai mun ni ma kuma ta rana zan maka yadda ne hakuri kai ma sai ka hakuri shikenan amma menene amfanin ka dauki ki dauki abin da ake saboda babu alaka mafi karfi kamar alakar miji da mata babu alaka mafi karfi kamar alakar miji da mata shi sa Allah madaukakin sarki kira ta misaqan ghaliza alƙawari mai kaushi mai kauri to bai kamata a ce wannan alaƙar an mai da ita alaƙa mara mahimmancin da za a rinka tallanta akan titi ba kowa yanzu wata wallahi za ka ga asibiti irin layin asibitin nan ake yi sun haɗa da wata kawai ta bara mata labarin cewa ai ai mijina ni ba shi da mutunci yi min kaza yi min kaza wallahi a cikin adaidai da sau wata suka haɗa da wata ta fara baje mata korin gidanta adaidai da sau kawai sun hau da hira ta yi hira kun san mata da sauran sabo kawai sai ta fara baje mata korin gidanta wallahi ai ni jiya ma da dare wallahi duban yi bacci ba haka maka kwashe daren da mana bala'i da sauransu tana ba ta labarin me amfani irin wannan bawashi ya ce ciki ba a yi shi kawai don a ɗora tuwo da abinci a cikinsa ba an yi shi ne don ajiye sirri ajiye sirri yanzu duk wanda za ka ga ya fito waje yana dariya yana hira an zauna abdullahi ana tattaunawa ba ya nuna cewa gidansa lafiya kalau yake ba haka ba ne me bi sai da aka gama kwaso ta sanda ya fito waje amma da ya zo kuma sai ya shigo in zai shiga ba ɗan tsoro-tsoro yake je na ɗan ƙarƙar amma mai dalili saboda idan yaji shi ya san yadda za a ba a kashe abubuwa to haka ya kamata iyaye mata su zama idan aka abu ke da mijinki na a cikin gida daga ke sai shi babu wanda ya sani idan aka fito yadda babu wanda ya sani yadda babu wanda ya sani a lokacin to kada ke da kowa ya sani Allah madaukakin sarki ya samu dace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce waɗannan dalilai guda uku suna ɗaya daga cikin dalilan da ya sa mata suka fa kasancewa a cikin wuta kamar yadda na faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne domin su ji su kuma guji irin halayen da su kasance a cikin aljanna to sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya musu wannan jimlar da take cikin hadisin da muka karanta sai ce ma ra'aitu min naqisati aqli yace ban ga wasu masu raunin hankali ba masu tauyayyen hankali ba wa dini masu kuma tauyayyen addini azhaba lin nubbi rajuli waɗanda suke tafiyar da hankalin namiji alhazib wanda yake tsayayye akan al'amuransa ba min ihda kunna kamar ɗayan mai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake nufi da tauyayyen hankali da tauyayyen addini shine shi ma ɗaya daga cikin mata sai da ta tambaya suka ce ya rasulullahi ma nu qusamu dinina wa wa aqlina me kake nufi da muna da tauyayyen addini da tauyayyen hankali annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi nan ma bai basu a cikin duba sai da ya basu amsa sai ce abinda nake nufi da toyon hankali shine shin idan ɗaya daga cikin ku za ta bada shaida ai a matsayin rabin namiji shaida ta take rabin shaidan namiji idan namiji guda ɗaya zo zai bada shaida za a samu mata guda biyu ne su zamto a mai a madadin wastashiru shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani ina fata an fahimta haka Allah madaukakin sarki ya ce idan za a bada shaida aka samu namiji ɗaya abin da ya shafi bashi namiji bi annabi ya ce a samu Allah maɗauki sarki ya ce a samu idan aka samu namiji ɗaya aka rasa wani namijin to sai a samu namiji ɗaya sai a samu mata guda biyu sai a ƙara guda nawa kenan guda uku mace biyu a madadin namiji ɗaya shine na qisatu aqli raunin hankali ina fata an fahimta raunin addini kuma annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce yanzu idan ɗaya daga cikin ku tana jin al'ada tana yin sallah ne ba sa yi tana yin azumi ne ba ta yin azumi yanzu wannan sallar da ba ta yi an ce sai ta rama ba ce sai ta rama ba tare da cewa ba za a kama ta da laifin taƙin wannan sallar ba amma dai sallar ta riga ta yi ne ta wuce ta an fahimta kun ga wannan rauni ne a cikin addini kuma rauni ba a ce alal akalla mace ta yi ta yi kwana uku ba ta yin sallah ko kwana hudu tana jinin al'ada wannan kwana hudun kullun za a yi sallah guda nawa ta farilla guda biyar biyar sau nawa kenan 20 sallolin guda sallolin farilla guda 20 sun fada akan mutum duk sallah ɗaya mutum lada nawa yake samu ina ba ta an fahimta tare da cewa ita Allah madaukakin sarki ba zai kama ta ba an mata afuwa to amma za a dauki ladan a bata ne tunda ba ta ba ba za a bata ba ina fata an fahimta to kun ga wannan rauni ne na addini kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa sannan kuma wancan azumi na ramadana tare da cewa an rama an ce su rama kada kuma ta yin azumin watan ramadana a cikin ramadanan ya sha bamban da mutum ya azumi a wani watan ko da yana rama azumin ramadana ne akwai bambanci shi albarka watan daban yake da sauran watanni shi ma kun ga wannan daban yake to sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba su wannan amsar sannan sai suka gamsu mala ya ce fahaba dalilun alanu kusanin imani wannan dalili ne yake nuna cewa ashe tawayar aiki yana nuna mai tawayar imani wa ƙaunuhu sallallahu alaihi wasallam da faɗin annab tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi da yake cewa akmalul mu'mini na imanin muminin da ya fi kowanne mumini cikakken imani ahsanuhum khuluqan wanda yafi su kyakkyawar dabi'a wanda yafi su kyakkyawan hali idan aka samu mu'minai waɗanda sun yi daidai wajen bin Allah madaukakin sarki sallar su da azumin su da zakar su duk abin da ya shafi bin Allah madaukakin sarki daidai suke to abin da zai tantance su a nuna cewa waye fa wani imani shine kyakkyawan dabi'a a cikin su shine waye fa gaskiya waye fa amana waye fi kyautatawa al'umma wa ya fi cire al'umma daga cikin matsi da sauransu haka kamar yadda na faɗa a karatun da muka ranar alhamis na ce sau da yawa kyakkyawar ɗabi'a ta mutum wallahi za ta kai shi matsayi maɗaukaki irin matsayin da sallarsa da azuminsa da zakarsa wallahi ba su kai shi ba akwai hadisin da muka karanta a cikin riyadus salihina ranar alhamis da ta gabata akwai wani bawan Allah da Allah madaukakin sarki bayan ya mutu sai Allah madaukakin sarki sa ake interrogating din shi ake tambaye shi cewa bai ka aikata a cikin alkhairi tun da yake a duniya ba shi da aikin alkhairi ko ɗaya a cikin littafinsa ko guda ɗaya ba shi da aikin alkhairi duka ka kalli fa aikin alkhairi ga ɗan uwa yadda kofar take da yawa mai faɗi kuma amma ko ɗaya babu haka hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi nuna to amma kun san abin da yake yi abu ɗaya yake yi shine yana da kuɗi yana da dukiya kuma yana gudanar da harkokinsa na kasuwanci to a cikin abokansa na kasuwanci da yawa sukan zo su ɗauka ya bashi a je a yi bashi idan an gama a kawo masa kuɗinsa to idan ya tashi tura yaron sai je karɓo masa bashi sai mai wasiya da cewa idan ka je wajen mutum ka tarar da shi yana da hali to ka karɓa abin da ya samu kada ka matsa masa ka ce dole sai ya baka abin da ake bin mu gaba ɗaya abin da ya samu ka karɓa ka tawo da shi gida in ko ba shi da shi ka ɗaga masa ƙafa lokacin da ya samu ya kawo in ba shi da shi ma ka yafe masa gaba ɗaya abin da yake kenan kawai sai Allah madaukakin sarki ce mu muka fi cancanta mi wannan ɗabi'ar da yake yi ba shi ba saboda aka ji an yafe masa aka bashi aljanna ɗan kuwa wannan sallah ce wannan azumi ne menene wannan kyakkyawar ɗabi'a mu'amala ce ta ga masa wannan shi sa wallahi ɗan uwa kamar yadda na gaya mana mu dage wajen kyautatawa junanmu mu dage wajen kyautatawa al'umma idan aka ce kyautata da al'umma ba na nufin cewa wai sai mutum yana da kuɗi da yawa za ka kyautata wa mutum annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa yi ko ka haɗu da mumini ɗan uwanka kai mai dariya kai mai murmushi ka saka masa fuska wannan kyautatawa za a baka da sadaka akan shi ba sai kana da kuɗi ba gwargwadon abin da Allah ya sare maka za ka taimaki mutane da shi saboda ka yi wa mutum hidima da ɗan adam yana da matuƙar mahimmanci da falala wallahi Allah yana son sa dan Allah madaukakin sarki dan adam din da kake ganin sa yana san kayan sa yana girmama shi yana girmama shi shi sa duk abin da ka sani na rayuwa a duniyar nan gaba daya sai da Allah madaukakin sarki ya gama samar da shi komai da komai sannan aka halitta dan adam babu wani abin da dan adam zai yi bukata yanzu da babu shi samar da shi da Allah ya gama samar da komai saboda yadda Allah madaukakin sarki yake san adam yake mutunta shi to abinda Allah madaukakin sarki yake mutuntawa idan ka mutunta kai ma ka san Allah madaukakin sarki zai mutunta ka shi yasa a waccan matar da ta shayar da kare Allah madaukakin sarki ya bata aljanna kare ta shayar Allah madaukakin sarki ya bata aljanna wanda kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin karo ce daga cikin karuwan bani Isra'ila kaga karo ko yanzu an ce karo abin da ake dauka wata kuka ta nan mutum ki shiga wuta haka wasu suke dauka Allah madaukakin sarki ya gafarta mana gaba daya amma dai duk wanda aka ce karo abin da yake dauka wata ce wacce take wani aiki na sabo ko a cikin rayuwarta kuma hakan ne tana aikin sabo a cikin rayuwarta daidai da kowa yana yi amma ita dai na ta fito fili to amma da te wannan aiki ta dauki kare ta shayar da shi ruwa sai Allah madaukakin sarki ya bata aljanna din ya bi mata karuwancin ta duk ina a cikin a cikin hadisi yan ba a ce tana sallah tana azumi tana kaza tana kaza ba a'a kawai wannan abin ta aikata Allah subhanahu wataala ya yafi mata duk wancan aikin da ya bata aljanna shi sa yan uwa mu yi kyakkyawan mu'amala tsakaninmu da yan uwan mu taimaki duk wanda ba shi da shi mu faranta wa junanmu mu cire hikidi da gilli da duk abin da ba shi da kyau tsakaninmu da yan uwan mu wannan duniya Allah madaukakin sarki ya halicce ta kadan ce za mu rayu a cikin ta ko mu koma zuwa gare shi abinda muka aikata a wannan rayuwa kadan shi zai amana hisabi a kan cikin sa duk abinda muka aikata wallahi shi za mu gani ba za mu ga sabanin abinda muka aikata ba Allah madaukakin sarki ba mu ikon gyara malai rahu ahmad wa ghayruhu an abi hurairata wannan hadisi imam ahmad dan hanbal ya fitar da shi da imam abu hurairah daga sahabi abu hurairah Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda wa idza kana man ittasafa bi husnil khulqi mala yace idan wanda ya kasance ya siffanta da kyakkyawar ɗabi'a fa huwa akmalul mu'minina imanin shi annabi ya wasafa mana a matsayin wanda ya fi kowanne mu'mini cikar imani fa ghayruhu mimman sa'a khuluquhu anqasu imanin to sai ya kasance kuma waninsa wanda yake munan ɗabi'arsa shi kuma shine yafi mutane mai rauni ko kuma tawayar imani yadda shi wancan mai kyakkyawar ɗabi'ar yake da yake mafi cikar imani to mai muna ɗabi'a kuma shi ne yake mai mai kenan mafi rauni imani ina fata an fahimci istibatin malam ko yawwa in dai mutumin da yake da kyakkyawar ɗabi'a za a ce shi ne mafi cikar imani a cikin mutane to wanda kuma shi ɗabi'arsa mummuna ce duka ba ba mai kyau duka ba mai kyau komai sai dai na Allah wadai to shi kuma wanda shi ne yake mafi raunin imani a cikin mutane walaysa al-iman qawlan wa amalan malai ce imani ba magana baki bace kadai ba kuma aiki bane kadai duna itiqadin ba tare da ka kudirce a cikin zuciyarka ba lian hadha imanul munafiqina malai ce irin imanin da zaka faɗa a baki kawai ka kuma aikata a aikace kawai yace irin wannan imani ne na munafikai ba imani na mu'minan kirki ba fa qala qala ta'ala Allah madaukin sarki yace wa minan nas daga cikin mutane mai yaqulu amanna billahi akwai wanda suke cewa mun yi imani da Allah da bakin su kuma suna shiga cikin mutane ayi sallah da su ayi ayyukan addini da su sai Allah madaukakin sarki ce wa bil yawmil akhir sun yi imani da Allah lahira Allah madaukakin sarki ce wa ma hum bi mu'minina ba ba mu'mini bane da gaske imanin nasu na kan harshe ne da kuma na aiki riya'a dama su innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas kunga yura'una nas duk suna yin abu ne dan a gani shi yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce sallar da take mafi nauyi ga munafikai ita ce sallar asubahi da sallar isha'i saboda sallolin da ake yin su a cikin duhu musamman wancan lokaci kunga duk babu kwaikwayen lantarki da fitilu da sauransu babu wannan shi yasa idan sallar isha ta yi akwai duhu ba lallai a gano waɗanda suka zo sallah ba sai ya zaman sai loke izuwa amma a zahar la'asar magariba duk ana ganin kowa yana ganin juna idan mutum bai zo ba za a ce bisa baka zuwa jami'i saboda haka sai tashi a zo a yi da shi saboda haka imanin munafakai shine imanin da suke bayyana shi akan harshen su da kuma aiki amma kuma zuciyarsu bata kudirce shi ba walaysa huwa mujarrad al-ma'rifa hakanan kuma imani a wani bangaren kuma ba wai tsantsar sanin abin a cikin zuciya bane kamar yadda na mana bayani jiya nace wata ɗaya daga cikin aqidu ne na Jahamu dan Safwan cewa al-iman huwa al-ma'rifa shine kawai idan ka san Allah madaukakin sarki a cikin zuciyarka shikenan kai imani wanda na ɗan kawo mana misalai game da haka ya ce li'anna haza imanul kafirin wal jahidina irin wannan imani imani ne na kafirai da kuma wanda suke inkarin shari'ar da Allah madaukakin sarki turo manzanni da ita duk sun yarda da cewa Allah madaukakin sarki samamme ne akwai shi wasu daga cikin su ma sun yarda cewa addinin addini na gaskiya ne amma ba su yarda ba ba za su ba qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa ulwa sun yi inkari biha da saƙon annabi Musa da ya zo da shi ana bayani game da fir'auna da mutanensa Allah maɗauki sarki ce wasu ta yi ƙanata ha an fusum amma zukatansu sun yi yaƙini sun sakankance da shi saƙon sun yadda Allah maɗaukin sarki shi ya turo annabi Musa zulman sun yi haka ne kawai saboda zalunci wa uluwan da ɗagawa da jiji da kai wa ƙala ta'ala Allah maɗaukin sarki ya ce fa innahum la yukazzibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhaduna kan ayar shine qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna sai Allah ya ce fa innahum la yukadhibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhaduna wannan ayar kamar da ibnu kafir ne ya hikaito a cikin tafsirinsa cewa Abu Jahal shine yake ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe cewa inna inna la nukadhibuka walakin nukadhibu bima ji'ta bihi yace mu fa ba kai muke karyata ba dan mun yarda da cewa kai mutumin kirki ne bawan Allah ne mai gaskiya amma abin da ka zo da shi ne ba mai yarda da shi ba shi muke karyatawa ina fata an fahimta yawa to shi yasa sai Allah madaukakin sarki ce fa innahum la yukadhibunaka qad ya qad ya na'lamu annahu la yahzunuka alladhi yaquluna haqiqa mun san cewa abinda kafari suke faɗa yana bakanta maka rai yana sosa maka rai yana saka bakin ciki da damuwa to amma ka sani cewa fa innahum la yukadhibunaka su fa ba kai suke karyatawa ba walakin adh-dhalimina sai dai su azzalimai Abu Jahal da makamantansa bi ayatin Allah ya jahaduna suna jayayya ne da ayoyin Allah madaukakin sarki wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce alladhina atainahumul kitaba waɗannan wanda muka ba su littafi ya arifunahu sun san annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi da kamanninsa da siffofinsa da inda za a aiko shi kama ya arifuna abna'ahum kamar yadda suke sanin ƴaƴayensu na cikin su da suka haifa sun san annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi gaskiya ne sun san shi ne annabin ƙarshen zamani sun san siffofinsa da yanayin da Allah maɗaukakin sarki ya gaya musu za a aiko shi a cikin littafinsa na attaura da injila to amma me yasa suka ƙi imani da shi saboda bai zo a cikin sa kamar yadda zamu zo mu karanta aya gaba insha Allah ta'ala wa qala ta'ala Allah maɗaukakin sarki yace falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi falanatullahi 'ala al-kafirina Allah maɗaukakin sarki yace falamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به yayin da littafin Allah madaukakin sarki ya zo wa Yahudawa musaddiqul lima ma'ahum wanda yake gaskata abin da yake wajen su littafin Injila Alqur'ani baya cin karo ba kuma ya karyata littafin Injila yana gaskata abin da yake cikin sa waɗancan siffofi da suka karanta na Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yanzu ga sun bayyana karara bararra gashi kararra gashi na a hannunsu wancan annabi da suka karanta gashi ne ya bayyana ga kuma littafin an bashi shine musaddiqul limama ahu wa kanu min qabl yastaftihuna ala alladhina kafaru kafin wannan lokacin su kasance suna yin barazana ga mushrikan madina suna gaya musu cewa saura kirsa aiko annaban karshen zamani mu haɗu tare da shi mu yaƙe ku mu karkashe ku shine yastaftihuna ala alladhina kafaru suna nufin aiko annaban karshen zamani su imani da shi su yahudawan garin madina kenan su haɗu da wannan annabi su kashe su kashe mashirkan garin Madina sai Allah madaukakin sarki ce falamma ja'ahum ma arafu lokacin da abin da suka sani din nan wannan abin da suke yin a tsoratar da mutanen Makka da mutanen Madina da shi yazo musu kafaru bihi sai suka kafirce masa me dalili saboda ba ba a cikin su yake shine kawai Yahudawa na garin Madina da hijira suka yi da Madina da Khaybar da ba garin su bane sun yi hijira ne daga inda suke sun dawo garin Madina da Khaibar domin sun karanta a littafin su annabin ƙarshen zamani za a aiko shi ne a garin da yake da yawan dabinai suka duba suka ga kuma a jaziratul arab a nan ina ne yake da yawan dabinai sai ga Madina da Khaibar sai suka zo ne suka yi sansani wasu suka zauna a Khaibar ko wasu suka zauna a Madina da sa ran cewa idan Allah ya tashi turo annabi ƙarshen zamani a cikin su za a turo saboda sun san tun daga kan annabi Ibrahim alaihi salam har zuwa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba yahudi ake turo daga cikin tsatsan zuriya annabi ibrahim ake turo to shi sa wani lokacin masu tsammani ai daga cikin su da suka ji an ce yankin laraba sai suka tashi sauko ma dan idan an tashi turowa a turo su to da suka ba a cikin su bane kuma shine kafaru bi sai suka kafarce masa me yasa saboda ba a cikin su yake ba bai yahudi zai zo wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tambaya ce me abu kaza me abu kaza me abu kaza annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gaya masa amsa sai ce na rantse da Allah wannan tambayar da ne ka da ne maka babu wanda ya santa sai annabin Allah shi bai hudan ba zai faɗa ya ce na rantse da Allah wannan tambayoyin da ne maka babu wanda ya san amsa su sai annabi daga cikin annabawan Allah sai ce ka imani kuma sai ce nan ɗaya sai zuwa ya tafi sa ba zai imani ba Allah madaukakin sarki ya ƙara shirye da mu wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa adan وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين الله مدوكين سركيتي وآدم da adawa wa samuda da samudawa malami suka ce imam zazzal ɗaya daga cikin malam tafsiri ke cewa ana kaddara wani abu kafin wa'adan din ma'ana kun ga wa'adan din kamar maf'ulin bihi ne kawai ina fi'ilinsa da fa'ilinsa sai ya ce ai za a kaddara masa a halakna adan wa samuda mun halakar da adawa da samudawa wasu malaman kuma suka ce abinda za a kaddara shine wadhkur adan wa samuda ka ambata musu labarin adawa da samudawa wa qad tabayyana lakum min masakinihim Allah ya ce da mutanen maka Qurayshawa maka da suka kafirce annabi kira da amince su tabbata a gare shi hakika ya bayyana a gare ku guraren su a abin nan kufai ake cewa kuma ne kufai kufan ginanan gurarensu Allah maɗaukan sarki ya bayyana muku gurarensu an halakar da su ba sana amma kuma ga gidajensu nan suna ne akwai ashabul hijiri ashabul ahqab duk mutanen maka suna wucewa an za su je kasuwanci mutanen annabi lutu mutanen annabi salih duk suna wuce inda aka halakar da su ga gurarensu na ana gani Allah maɗaukai sarki ce di ya aji guraren ne don su gani su ɗau izina su san cewa waɗannan mai suka aka halaka da su shine kafar cewa annabi da mutum cewa annabi to kuma idan kuka irin wannan abin abin da ya same su zai iya samu Allah maɗaukai sarki ce qad tabayyana lakum min masakin wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaytan ya kawata musu munanan ayyukan su fasaddahum an sabili saboda haka sai ya kautar da su daga kan hanya madaidaiciya wa kanu mustabsirin sun kasance akan basira ma'ana wa kanu arafu al min al sun kasance sun san gaskiya daga daga bata kamar yadda wasu daga cikin malaman tafsiri suka faɗa shine mustafsirina sun sani amma me yasa suka kauce shine san zuciya to wancan sanin da suka yi musu amfani ya shigar da su addinin musulunci bai shigar da su addinin musulunci to shi yasa idan aka ce kawai sanin Allah a zuciya shi yake shigar da mutum addinin musulunci ko kuma shine imani to wannan duk wani kafiri a duniya babu wanda babu wanda yake ba musulmi ba ba wanda yake ba musulmi ba wannan kuma shine zai haifar da wata muguwar aqida da ke mata wahdatul adyan wahdatul adyan me da addinai gaba ɗaya zamto guda ɗaya tunda kusan duk addinai sun yarda da cewa akwai Allah madaukakin sarki akwai Allah madaukakin sarki sai a ce ai da Allah ɗaya muke bautatawa sai a ce wai da Yahudawa da Kiristoci da Musulmi wai da Allah ake bautatawa to kaga me ake me ake so kenan duk ayoyin da Allah madaukakin sarki kawo cewa walan tarda ankal yahudu walan nasara wala yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum duk sai mu zubar da su sai mu zo mu ci ayi uwan mu ne mu zo mu rungu mu juna mu kuma ita si addinin mu namu amma babu komai na kira ko da'awa tsakanin mu abinda wasu suke yi kenan akwai waɗanda suke gani za su zamanantar da addinin musulunci har yanzu akwai shakar akwai kasashen laraba da yau suna nan za su zamanantar da addinin musulunci lalle addini ya tankwaro ya sassauto ya yi daidai da ra'ayinsu ya daidai kuma da zamani ya kasance babu wani kada ka zo ka rinka cewa hatta wai ayoyin da suke cewa kafiru na wa'adina cewa kafiru a canza qur'ani a canza qur'ani a daina cewa kafiru na irin waɗannan ayoyi sun yi tsauri da yawa wace saboda me za a rinka cewa mutum kafir wallahi a waɗanda musulmi ne musulmi ne sosai kuma da sunan malanta suna da irin wannan da'awar na gani cewa lallai ai waɗannan kiristoci da yahuda duk ƴan uwan juna mu ne duk Allah ne muke bautawa duk annabawan faɗe wannan annabi ibrahim shine asalin shine asalinsa gaba ɗaya annabi musa shine shine annabin yahudu annabi isa shine annabin injila annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabi musulmi saboda haka me bambanci sai duk ɗaya ne to ko shakka babu wannan aqida ce da take fandarariya ta ci karo da nassoshi na alqur'ani masu yawan gaske da hadisan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da duk annabi abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shekara 23 yana dasawa duk ta rusa shi duk mai amfanin yakin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da jihadin da da musuluntar da musuluntar da wanda yake da sauransu abdullahi bin salam yahudawa ne suka ba addinin yahudanci suka zo suka shiga addinin musulunci da sauran nasara na jiran da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kira suka shiga addinin musulunci da sauransu duk da sai ba sai ci ku zo ku yi addinin ni ma ne na lakum dinukum waliyadi Allah ma ukun sarki ya samu dace dan uwa sai mu dakata ana insha Allah ta'ala saboda lokaci sai kuma sati mai zuwa idan Allah ya kai mu mu dora daga inda muka dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh